الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan marice na asabar bakwai ga watan zulqa'ada a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 27 ga watan biyar a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 155 da 75 in ba a manta ba makon da ya wuce mun tike da ƙarshen kitabur rada da haka yau za mu tashi farkon kitab shine kitabut talaq Mala ya ce kitabu ɗalaƙi littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen saki. Saki ɗaya ne daga cikin hukunce-hukunce da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin ƙur'ani, har yi masa sura guda akwai suratu ɗalaƙi, wacce ita malamai suke wa laƙabi da suratun nisa'i a sugura, ƙaramar suratun nisa' domin akwai babbar suratun nisa'i ita ce dai suratun nisa da aka sani sura ta hudu to akwai karamarta malamai sukan ce da suratun dalaki suratun nisa'i sugura saboda ta yi bayani akan abin da ya shafi haƙoƙin mata kama daga saki har zuwa shayarwa har zuwa raino da makamantan haka wanda wannan abu ne wanda ya fi ta'allaka da iyaye mata saki kamar yadda muka sani wata matsala ce da takan iya faruwa tsakanin ma'aurata kuma Allah ya shar'anta ta ne don maslaha kamar yadda mun sha faɗa a irin wannan munasaba akwai auren da rabuwarsa shi ya fi alkhairi ga ma'auratan duka biyun saboda me saboda wani matsala da ke faruwa tsakaninsu ko dai cutarwa ko so ya ƙare tsakaninsu ko dai wani abu makamancin haka shi yasa Allah ya ce wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima in ma'aurata suka rabu to Allah yana da wadatar da zai gamsar da kowanne daga cikin su cikin yalwarsa yaso da dama idan mace ta rabu da mijinta sai Allah ya bata wanda ya fi shi yaso da dama idan namiji ya rabu da matarsa sai Allah ya bashi wacce ta fita an gane ko to amma dai sau da dama idan ka ga aure ya rabu ɗaya ya samu abin da ya fi na bayan ɗaya kuma yana cikin wahala to shi ne daman ya yi zalunci a baya mana idan kaga miji ya saki mace ya dawo yana kuka to da cutar ta yi ta yi haƙƙinta ne yanzu ya biyo shi haka in kaga mace an rabu da ita ta dawo tana shan wahalar rayuwa to ta yi daman ita ta yi ta zaluntar wancan mijin nata yanzu haƙƙinsa ne ya biyo ta to amma akwai lokacin da zai zama kowannen su bai cuci kowa ba ƙaddara auren ce ta ƙare ƙila tana da rabon za ta haihu a wani gida ƙila shi ma yana da rabon zai auri wata za su haihu to irin wannan rabo bisa ga ƙaddarawar ubangiji takan kashe aure yasa da dama za ka ga an zo rabuwar aure mijin yana kuka matar tana kuka duk suna son juna ba wanda baya son ɗan uwansa amma kuma me amma kuma kaddara auren ta ƙare domin aure ajali ne ke gare shi kamar rai shi yasa bahaushe ce matar mutum kabarinsa yadda baka gujewa kabarinka haka matar da Allah ya kaddara zaka aura duk inda take sai kun haɗu ka aure ta da haka dai shi aure yana da hukunce-hukunce kamar yadda daga cikin hukunce-hukuncensa ne aka samu hukuncin saki in saki ya kama ya za a yi menene haƙƙin mace menene haƙƙin miji inda ɗa a tsakani menene haƙƙin shi ɗan annabawa sun yi saki salihan bayi sun yi saki da haka saki halal ne in ta kama amma a kiyaye ƙa'idoji da dokokinsa da ka zauna ka cuci mace gwanda ka yi mai wanda ka sake ta da ki zauna ki cuci namiji ba kya son sa wanda ki nemi ya sauwaƙe miki kada ran kada han ba kare bin da mu to da haka ubangiji subhanahu wataala yayi bayani a cikin surori na alqur'ani musamman ita suratul talaq dangane da hukunce hukuncen saki kamar yadda a wani kaso na ayoyin suratul baqara ma akwai da yawa daga cikin bayanai da hukunce hukunce na saki da dukkanin wata matsala da take iya tasowa aure kamar irin su ila'i lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun har can gaba Allah yace fa in at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan can kuma ya ce fa'in ɗallakaha fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gairaha wa idza tsallaktumun nisa'a fa balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf can kuma ya ce wa idza tsallaktumun nisa'a fa balagana ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf to kaga duk wannan bayani ne akan hukunce hukuncen saki wannan ta fuskar ayoyin alkur'ani kenan ta fuskar hadisai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanai dangane da hukunce-hukuncen saki bayan abin da ya aiwatar a aikace na saki da ya yi ga wasu daga cikin matayensa kuma shi annabi abin koyi ne ga kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce kitabu dalaki littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen saki babi na farko babu taharimi talaqil ha'idi bi ghairi ridaha babin da yake bayani akan haramcin sakin mai haila in bata yadda ba mace in tana haila mijinta yana so ya sake ta sun samu sabani to sai in ta yadda a wannan lokacin ba wai yadda sakin ba a'a yaddar aiwatar da shi a lokacin tana haila domin ai mace ba ita take da ikon saki ba ba yadda ta ake nema ba amma idda haƙƙinta ne to ita kuwa sakin mace tana haila to ƙara mata lokacin idda ne a madadin ta yi jini uku yanzu sai ta yi jini hudu to kaga wannan kwanakin da ka ƙara mata ya kamata a ce kafin ka ƙara mata su ka nemi me izininta yanzu kin ga mun yi faɗa da ke misali kuma tabbas ni sakakki zan yi kuma yanzu kina haila in yi sakin yanzu ko in bari ki gama kaɗan daga cikin mata masu hankali da tunani za su ce a bari sai an gama amma wata in ba ta kai wasa ba ma sai ta ƙara ma da zagi ta ce yiman yanzu to da haka dai saboda kowa a ba shi haƙƙinsa babu cuta babu cutarwa tun da yanzu za ka ƙara mata wasu kwanaki kuma kwanakin nan daga rayuwarta za a ɗiba to dole ne ya zama tana da me tana da yadda ko izini cikin haka kafin a aiwatar mata da shi da haka mu gane ba wai sakin ne za a nemi izininta ba a'a yin sa a lokacin tana haila domin kwanakin iddarta za su karu shine abin neman izinin an gane wannan mala yace wa annahu law khalafa kuma shi miji da zai saba hakan bai nemi izininta ba domin shi tashin hankali ba haushe yace ba a sa masa rana yau kai ma ai sai ka yi namijin ƙoƙari lokacin da za ka yi sakin wai ka tsaya kuna tattaunawa saboda ai faɗa ba a ba shirya shi ake ba sai dai na wasan kwaikwayo ne amma in dai faɗa ne na gaske ai ba a shirya shi lokacin da za ka kufula da lokacin da ita ma za ta kufula ba wanda ya shirya tashin hankali ba a sa masa rana to da a ce kai ma zuciya za ta ɗauke ka a madadin ka tsaya neman izininta ka san tana haila kawai kana son ka sake ta sai ka sake ta a haka to waka at-talaqu sakin yayi kada ka ce to ai ban nemi izinin ta ba nayi dan haka yanzu bari in janye ba a janyewa ya riga yayi da yawan ma'aurata zaka ji suna wannan koken malam mijina ne ya sake ni amma ina haila yanzu ya dawo ya ce wai a'a waye ce masa waye ce yayi aikan yayi zai nemi fatawa amma ya riga ya yi ai hukunci ya yi aikinsa yanzu mutum ne ya aje kayansa baka san hukuncin sata ba sai ka sata kuma sai aka kama ka sai ka ce to yanzu a dakata bari in mayar in ajiye in tambayi menene hukuncin sannan daga baya ai ba zai yi ba ai ka riga ka yi sata ba uzuri da jahilci yanzu kawai hukunci ne zai yi aiki to haka shari'ar Allah subhanahu wata'ala take kankayi ne kake tambaya me hukunci amma da ka riga kai hukunci ya riga ya hauka da aka saki kafin a yi shi in mace tana haila to ya kamata a tattauna da ita a ji ta yadda ai ko bata yadda ba sannan kafin ka yi ya kamata ka tambaya ya halatta a saki mace tana haila ko bai halatta ba amma in ka riga kai kunnen uwar shegu kai saki to saki fa ya hau babu tashi wa umaru bi raj'atiha sai dai za a umarci shi mijin da ya dawo da ita cewa ya dawo da ita yana nufin sakin bai yi ba ba haka ake nufi ba kamar yadda zamu ji a cikin karatu ana nufin ya dawo da ita ta ci gaba da zama ƙarƙashin igiyar aurensa yanzu wannan jinin da take yi baya daga cikin jinin idda an gane ko kuma in saki ne na ɗaya ko biyu to yanzu dai tana ƙarƙashin igiyar aurensa idan ta yi tsarki tsarkin da bai sadu da ita ba ta sake shiga wata hailar ta biyu bayan waccan da ya sake ta a ciki ta sake yin tsarki to yana da dama ko ya yi kome ko ya tabbatar da abin da ya a baya na sakin farko da ya yi shi kenan saki ya faru to daga nan ita kuma za ta fara idda a kan gaba jini uku cir da ta cika su shi kenan iddarta ta ƙare malai ce hadifu ibn umar radiyallahu anhu ma hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda annahu dallaka imra'atahu wa hiya ha'idun abdullahi dan umar ya saki matarsa tana haila kalmar ha'id ala wazani fa'il ismul fa'il ne daga hada yahidu an gane ko fa huwa ha'idun ko hadat tahidu fa hiya ha'idun lafazin ha'id duk da ismul fa'il ne na muzakkar lafazan amma almuradu bihi almu'annasu ma'anan lafazin namijin lafazi ne amma mai sunan mace ce domin aikin namiji baya yi mace ce take yi an ce wance ha'idun mai haila ba sai ka ce ce ba kawai mai haila audi yana haila ne? an ce mai haila an san talatuwa ce ko bintalo ko makamanta haka saboda ɗabi'ar mata ce kamar ɗalikun ne sakakkiya mutum ya ce da matarsa anti ɗalikun ke na sake ki yau namiji ana sakasa ne sai dai ya saka da haka ko ka kawo ta'ud ta'anisi ko ka kawo ta'ud ta'anisi a cikin waɗannan sunayen asali na mata ne da ha'idun da ɗalikun an gane ko to da haka dai abdullahi dan umar ya saki matarsa wa hiya ha'idun alhalin tana haila madadin a ce wa hiya ha'idatun ba a kawo ta'ud ta'anisi ba an gane ko saboda asali sunan na mace ne sifar ta mata ce ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi yana raye kaga magana ta ƙare kenan lokacin annabi yana raye aka yi haka fasa'ala umar ibn al-khattab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali sai baban abdullahi dan umar shine sayyidina umar kenan sai je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka ɗansa abdullahi ya saki matarsa shi uban miji yanzu ya zo ya tambayi me hukuncin wannan saki da ɗansa ya yi kuma matar tana haila wannan yake nuna mana iyaye suna shiga harkar auratayyar gidajen 'ya'yansu kuma suna bibiya kuma suna sani wannan sunna ce ta annabawa annabi ibrahim yana kai wa isma'ila ziyara ziyarar ba zata a gidansa ya ga ya yake kula da gidan ya yake kula da iyalin akwai abin da ba za ka yi masa katsalandan ba akwai abin da za ka umarce shi akwai abin da za ka ba shi shawara akwai abin da za ka ce ya yi dole kuma ya yi akwai wanda za ka ce ya bari dole ya bari duk da yana da me mata da 'ya'ya da komai wai gaba da gabanta baba ma da babansa to da ka sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam yakan kai ziyara gidan annabi isma'il a matsayinsa na ɗansa na ubansa shi kuma isma'il ɗagare shi kuma in ya je ya gana da matar ɗansa ya tattauna da ita ya ji meye matsalolin gidan kuma ya ba da umarni an gane ko wannan daidai ne addini ne shari'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ziyarar baza ta gidan na Fatima da yake da mijin da matar duka nasa ne ko cikin dare yakan je yanzu kai ba za ka ce za ka je gidan yarka tsakar dare ba sha biyu karfe ɗaya a'a saboda kai mijin ba ku da alaƙa da shi bare ne amma kai ma da a ce ɗan wanka ne ko ɗan ƙaninka ko ƙaninka ne wanda kuke ɗan mazazar ko ɗan ƙanin babanka ka aura masa yakka to ai tuwo na mai na kenan in ka je gidan gidanka ne ta ɓangaren mijin gidanka ne ta ɓangaren matar amma yanzu ka ce za ka je gidan ma yakka karfe biyun dare ka kwankwasa musu kofa in ba wasa ba su rikin sai ce anya baka tabu ba kuwa kuma in gyara zai kai ka karshe wannan ziyara sai ta haifar da barna a madadin gyara to amma dai abinda wannan hadisi yake nuna mana kana iya kai ziyara har gidan yarka mace kamar yadda kuma wancan hadisi na annabi ibrahim shi kuma yana nuna mana kana iya kai ziyara gidan ɗanka namiji kuma insha Allah in muka zo munasaba kowanne daga cikin hadisan zamu ji zuwan da annabi yayi da zuwan da sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi kowanne bai gaya wa wanda za su ziyarta cewa za mu kawo ziyara ba uba in zai kai ziyara gidan ɗansa ba sai ya ce masa gani nan zuwa ba in zai kai ziyara gidan ƴarsa ba sai ya ce mata gani nan zuwa ba duk da zamanin waya ne kawai sallama ake sai dai su ji ka a kofa ai da mun so kake ka ga me ake yi ba daidai ba dan kai me dan kai gyara don sai ka gaya musu zaka zo ai za su shirya an gane ko idan uwa ta kai ziyara gidan yarta ziyarar ba zata ba sai ta gaya mata ba da ta je sai ta duba kitchen ɗinta ta duba toilet ɗinta ta duba makwancin mijin a nan za a gane tana yin abin da ya kamata ko ba ta yi in kitchen aka gan shi tsaf to alama ce ta matar gidan ta san me take toilet ɗinta aka gan shi tsaf alama ce ta an san me take ta san me take to haka nan makwancin mijinta aka gan shi tsaf to ta san me take amma dan kaga yaranta sun fito kalkal a waje a wannan baya nuna cewa uwarsu mai tsafta ce ko tana abin da ya kamata ai yanzu ta san za su fito ne shi yasa ta yi musu kwalliya kamar yadda ita ma da zaka ganta a waje tsaf tsaf baya nuna cewa ta san me take ko tana abin da ya dace zaka iya ganin ta tsaf a waje amma an ka je gidanta ruwa ba za ka iya sha ba zama ce yar duku nunu ce kamar yadda saurayi ne dan kaga saurayi fes-fes a waje baya nuna cewa mai tsafta ne ya ake ganewa ka je shagon saka gani a nan za ka gane wannan gayen na gaske ne shin gogaggen gaye ne ko goga-goga ne to da haka dai sai na umar dan khattab ya tambayi manzo Allah game da sha'anin gidan ɗansa فقال سيمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن الله يجي ده سيدنا عمر مره كأمرce shi فليراجعها فليراجعها ya maido da ita thumma liyumsikaha sannan ya ci gaba da zama da ita zaman aure hatta ta buhura har sai ta gama wannan hailar da ya sake ta a ciki to daman tunda tana haila dan an ce ya ci gaba da zama da ita zaman aure ai ba ana nufin saduwa ba tunda tana haila ai babu saduwa domin ubangiji ya ce fa tazulun nisa a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahur da haka mace in tana haila ko ba a sake ta ba daman babu maganar saduwa da ita thumma tahidu sannan sai ta sake wata sabuwar haila bayan ta gama waccan thumma tatuhura sannan ta yi tsarki na biyu thumma in sha'a amsaka ba'du wa in sha'a tallaka in ya ga dama to sai ya mai da ita wancan sakin dai ya yi amma ya yi kome wa in sha'a in kuma ya ga dama ɗallaka ya tabbatar da sakin da ya riga ya yi mana babu batun kome kenan kabla an ya masa amma da sharaɗin kafin ya sadu da ita an gane ko to wannan abin da wannan yake nunawa haka ake yi in za a saki mace sai ka bari ta fara jinin haila in ta yi jinin haila ta gama kuma kar ka sadu da ita bayan ta gama to sai ka sake ta to yanzu da ka sake ta duk hailar da ta zo mata yanzu tana daga cikin haila uku da za ta yi a matsayin idda in tana cikin mata masu yin jinin haila da haka yanzu da ta shiga haila ta ɗaya ta fara idda in ta biyu ta zo ta yi ta biyu in ta uku ta zo ta gama haila ta gama idda amma idan ka saki mace ba cikin haila ba an gane ko amma ka sadu da ita to nan ma ka tsawaita mata idda to haka in ka sake ta tana haila nan ma ka tsawaita mata idda duk wannan sakin na kuskure ne amma yayi to wanne ne saki na daidai shine sai ka jira ta yi haila kar ka sadu da ita bayan ta yi tsarki sai ka sake ta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatilkal iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha nisa'u wannan ita ce iddar da Allah ya yi umarni da a saki mata a cikinta an gane ko ma'ana ya yi umarni cikin faɗinsa ya ayyuhan nabiyu idza tsallaqatumun nisa'a فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سيتي وتلك حدود الله يا كي ونن النبي من جرما كاغا أكا أقول الصافن دقا كان النبي domin kowa ya biyo tsahu kowa ya biyo baya Allah yana umarta annabi da al'umma in za ku saki mata ga yadda za ku yi umarnin ya shafi annabin ya shafi mabiya dan a nuna maka sakin aure ba mustahili ba ne fi haƙƙil anbiya ba abin aibatawa ba ne cikin haƙƙin annabawa annabawa sukan yi saki wani lokaci iyayensu ma ne suke sa su su yi sakin kamar yadda annabi isma'il mahaifinsa ibrahim ne ya ce da shi saki matarka kuma ya sake ta to ka'idar dokar duk iri ɗaya ce ko annabi ne zai yi saki ko wanda ba annabi ba ne zai yi saki in dalilin sakin ya kama to ga yadda za a yi kuma laifin da ke babu wani laifi da shari'a ta ce gashi specifically a kansa ake yin saki ya danganta abin da ya sa wane ya saki matarsa daban da abin da ya sa wane ya saki matarsa duk dai sunansu sun yi saki amma dalilan fa sun bambanta wani abin da ya sa ya saki matarsa ba ta gama abinci da wuri shi kuma bai iya cin abinci a waje ba shi a wajensa dalili ne wani abin da yasa ya saki matarsa daren unguwa take yi kullum in ta tafi unguwa ita sai goman dare za ta dawo wani abin da yasa ya saki matarsa zagin uwarsa ta yi wani abin da yasa ya saki matarsa fada da yan uwansa take wani abin da yasa ya saki matarsa sata take masa kowa da dalilinsa amma dai duk abin da suka yi sunansa me saki kuma baka cewa kash yanzu kawai dan kaza ya sake ta kai ne a wajen ka dan shi a wajensa wannan abin ya wuce me dan akwai abin da wani ƙololuwar laifi da za a yi maka shi a wajensa bai ma kai laifi ba wani mutum ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama inna zaujati la taruddu yada lamisin matata tana bin maza mana yana zarginta da zina sai annabi ya ce idan ɗalliƙa to sake ta mana kala sai ce inni uhibbaha ai kuma ina son ta manzo Allah ya ce idan fa amsika to rike kayanka ba shikenan ba amma yanzu wani a wajensa wannan karamin laifi ne amma shi kaga shi zai iya zama da ita ina fata an gane to da haka dai wannan shine hukunci na shari'a da wanda zai yi saki dan an mai daranto da wanda zai yi saki dan an zagi babarsa da wanda zai yi saki dan an karin unguwa duk ka'idar dokar ɗaya ce فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ku sake su daidai da lokacin da za su fara idda kuma ku irga iddar kai ma ka irga ita ma ta irga don sau da dama ana samun rigima wata matar ta ce ta gama idda mijin ya ce wallahi ba ta gama ba ita tana so ta yi aure shi kuma yana so ya rike ta to kowa ya lissafa kowa ya irga kowa ya aje lissafi an gane ko? hadisi mai lamba ta ɗari tara da talatin da bakwai wancan hadisi da muka wuce a kharajahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul talaq babu qaulin lahi ta'ala ya ayyuhan nabi idza dallaktumun nisa har zuwa karshe hadisi mai lamba ta ɗari tara da talatin da bakwai hadithu ibn umar hadisin dai abdullahi dan umar an yunus ibn jubair daga yunus dan jubairul hilali qala yace sa'altu ibn umar na tambayi abdullahi dan umar faƙala game da abin da ya faru da shi har ya kai ga ya saki matarsa faƙala sai ya ce da ni ɗallaka ibn umar imra'atahu ibn umar ɗin nan da kake tambaya ko ya saki matarsa wa hiya ha'idun tana haila a wani kaulin ca aka yi shi ya tambayi abdullahi dan umar ne game da hukuncin namiji ya saki matarsa tana haila sai ibn umar ya ce yo ai ni ma da kake tambaya na taba haka Ta- kwa- kaya ya tsinke a ina kenan a gindin kaba shi wanda za a tambayar shi ma hakan ta taba faruwa a kansa kuma sanadiyar hakan shi ma ya tambayi annabi ko aka tambayan masa kuma aka ji hukunci kaga yanzu shi ma zai baka hukunci irin wanda aka bashi kenan garanti da haka sai ce ɗallaka ibn umar imra'atahu wa hiya ha'idun abdullahi dan umar din da kake tambaya shi ma ya taba sakin matarsa tana tsaka da jinin haila fa sa'ala umaru annabiyya sallallahu alaihi wasallam sai babansa umar ya je ya tambayar masa annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu sai annabi ya umarci abdullahi din ta hanyar babansa domin ruwayar da ta gabata baban aka ce je ka umarce shi da haka sai babansa ya zo ya umarce shi ayyu raji'aha da ya dawo da ita thumma yutalliqu min qubuli iddatiha sannan in yana so ya sake ta to ya sake ta dab da za ta fara idda ma'ana a hailar da ta gama bai sadu da ita ba to a nan ne zai sake ta domin da ya sake ta a wannan lokacin da wata hailar ta zo kawai idda ta fara qultu Yunus ibn Jubair ya ce sai na ce da Abdullahi ɗan Umar bayan ya gama bani labari ya ce fata'ataddu bitilka tatliqa to wannan sakin da kai mata tana jinin haila kana irgawa da shi cikin igiyoyin saki guda uku da ke hannunka irin abin da na faɗa mana yana faruwa sau da dama miji sai ya saki ya san matar tana haila ya sake ta kuma sai daga baya ya zo ya ce ai tana haila ne da haka shi sakinsa bai ba a'a sakinka yayi ka yi kuskure amma sakin ya yi ka yi abin da ba daidai ba amma ya yi an gane ko to ga shi abdullahi umar dan umar za a tambaye shi wannan sakin da kai mata shin kana irgawa da shi cikin igiyoyin aure da kake da su guda uku a kanta domin duk namiji yana da igiyar aure guda uku akan matarsa sai dai in ya tsitsinke su in yi mata saki ɗaya ya tsinke igiya ɗaya ya sake mata na biyu ya tsinke ta biyu yanzu saura igiya ɗaya da ya cika mata ta ɗayar shi kenan yanzu babu aure tsakanin shi da ita hatta tanki hazaujan gairahu sai ta je ta auri wani mijin ba shi ba kuma sun tare ba kuma auren kisan wuta ba قال سي عبد الله بن عمر يتي أرأيت إن أجز واستحمق ma'ana yanzu dukkan wani namiji zai saki wanda ya saki matarsa tana haila shin wannan sakin ya haushi da shi ne sai abdullahi ɗan umar ya ce e tun da ya gaza haƙurin ya jira har sai ta yi jini ta yi tsarki sannan ya sake ta kuma ya yi abin da cikin zafin fushi da wauta wauta aiko saki zai haushi wannan shine abin da abdullahi ɗan umar yake nufi al'imam ibn battal ya ce a cikin zancen akwai abin da aka shafe abin nufi ko da a ce ya yi abin bisa ga gajen haƙuri kuma ko da a ce ya yi abin bisa ga wauta domin saɓawa shari'a ai wauta ne shari'a bata so a saki mace tana jinin haila ba to in yi hakan ya yi shi bisa ga wauta to amma gajen haƙurinsa da wautarsa ba za ta zame masa uzuri na a ɗauke masa yiwuwar sakin ba sakin yayi ai la yanfa'uhu ajazuhu wala hamquhu wautar tasa da gajen haƙurinsa ba zai amfana masa komai ba na hana aukuwar sakin sakin ya auku an gane ko wannan shine abin da ibnu battal da wani daga cikin malamai magabata masu fassara suke faɗa da haka dai sakin yayi waɗansu malaman suka ce in ajaza wastamhaka abin nufi in ɗin nan daidai take da ma'an nafiya an gane ko ai ma a jaza wa mastamhaka abin da ya yi hakan ba abin zargi ba ne ba za a ce gajen haƙuri ba ne ba za kuma a ce wauta ba ne amma kuma dai duk da haka sakin ya yi to koma dai gajen haƙurin ne koma dai wauta ce ba ta yi ta hana aukuwar sakin ba أخرجه البخاري إمام البخاري يبتد وانا حديثي أتشين كتاب الطلاق باب مراجعة الهائب باب ديك مغانا أكن قومي جمي حيلة to malaman da suka ce saki yayi wanda Abdullahi dan Umar yana daga cikin su kuma shine zahirin hadisi suka ce da sakin bai yi ba annabi ba zai ce a dawo da ita ba in ka ji an ce a yi kome to an yi me an yi saki matar da ba a sake ta ba ana cewa a yi bikonta ana cewa a yi kome da aka saki ya yi amma malaman da suka ce saki bai yi ba su kuma sun dogara da hadisan man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun suka ce tunda sakin saki ne na bid'a to ita ko bid'a ai raddun mardudun ala sahibiha duk wanda yayi mayan masa da kayansa ake to cewa an mayan masa da kayansa ba kuma ya nuna hukunci yayi aiki a kansa da haka dai zance mafi inganci saki yayi باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق باب da yake bayani akan wajabcin yin kaffara ta rantsuwa ga wanda ya haramta wa kansa da kansa matarsa amma ba da niyyar saki ba akwai namijin da matarsa za ta fusata shi sai ce ba za mu sake haɗa shimfiɗa da ke ba to cewa ba za su sake haɗa shimfiɗa da ita ba kaga kamar alkunya ce yana nufin ba zai sake saduwa da ita ba amma ba nufinsa kuma ya sake ta ba sau da dama in kana zaune ko a kotu ko a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami za ka yi ta samun irin waɗannan kyasa kisan wata matar za ta zo ta ce yau rabanta da su haɗa shimfiɗa da mijinta shekara biyu kai har akwai shekara takwas na taɓa samun kyas ɗin shekara takwas wani lokaci matar ce za ta gaya ma wani lokaci mijin ne zai gaya ma akwai mijin da ya zo ya durƙusa a gabana wata rana bayan na tashi daga karatu kuma munasaba irin wannan ta faru na yi bayani wallahi da kuka ya tashi ya ce yau rabansa da matarsa ta zo ɗakinsa shekara goma sha biyar irin ya batta ta nan ne ta zama uwar garke ta haifan masa 'ya'ya sun girma to matsalar da ake samu irin haka su galibin iyaye mata sukan riga mu tsufa mace ko aka ce sai ta riga ka tsufa kai ko ta girme ka sha'awarta tana riga ɗaukewa kafin ta namiji shi yasa sai ka ga dattijo yana sha'awar ya ƙara aure kuma gashi da mata amma duk sun tsufa ne su yanzu ba sa sha'awar namiji sun tsufa to shi abin da ya gaya min yace matarsa ce uwa ƴaƴansa wajen sama da shekara arba'in suna tare ita ta riga ta yi collapse ta daina sha'awar namiji in ya neme ta ma gani yake ta gani take ta takura ya takura mata to sai yake so ya karo aure kawai kalmar karo auren da ya faɗa fa ba wai auren aka ɗaura ba tun daga nan da ta zuciya ta fusata ita da 'ya'yanta sai da ta yi masa yajin shekara goma sha biyar lokacin da yake gaya min ma fa ba wai yajin ne ya ƙare ba dan ban san yanzu ba ma dan rabona da shi zai kai shekara uku wannan abin da ya faru to yanzu kaga in har yanzu bata dawo ba shekara sha takwas kenan ya ce wallahi kullum ta yi abinci sai dai ta aje masa a ƙofar ɗakinsa a kan dandamalin ƙofa sai dai ya ƙarasa da kwanan abincin ciki ta shigo ɗakin ba za ta shigo ba ita tana ganin azabar da za ta yi masa kenan yasa kullum muke cewa kar ku bar su su kai shekara goma da ta kai shekara goma ta ci gida ta yi maka ƴaƴa sa'annin matar da za ka auro yanzu idan faɗan kishi ya tashi ba da ita za a yi ba da sojojinta za a yi ƴaƴanta kenan akwai wani miji da ya taɓa bani labari ya ce matarsa ce ya yi aure to duk ‘ya'yanta wasu ma sun girmi amaryar ita ba ta yi masa faɗan kishi ba ta faɗa da kishiyar to ‘yar cikinta ce amma sai take wata dabara da ya fita sai ta sa ‘ya'yanta su lakaɗa wa kishiyar duka da ya dawo gida ita kuma kishiyar ta kawo ƙara da wance da wance sun zo sun dake ta in ya zo zai uwar faɗa ta ce haba haba faɗan yara ne fa faɗan yara ne kaga wani makirci faɗan yara ne ka shiga faɗan yara to kaga ta ɗumama masa kai ba yadda ya iya ta zama kadangaren bakin tulu a kanta akan tulu a barta ta ɓata ruwa in ya ce mata tafi wannan 'ya'yan su za su tafi ne kuma su za su yi ta hura wuta ya rasa yadda zai da su duk duniya amma an taɓa bani labarin wani jajirtaccen comrade kwamarin ne amma jajirtacce shi ma ya sakaci bai ƙara aure ba har ya gama aikin gwamnati har ya ritaya duk da matarsa ɗaya kwaramet ko to kawai sai ya ce zai ƙara aure gaba ɗaya da matar da 'ya'yan suka haɗe masa kai ya ce billahi lazi in kwa sama da ƙasa za ta haɗe sai ya ƙara aure sai dai su tafi duka duk layin unguwar aka shiga magidanta makota kai ko ya ce wallahi fa ba ja da baya ko su tafi ko in yi aure su zauna mu zauna tare to a ƙarshe dai kwarame da ya nasara to irinsa kuwa ba kowa ba ne ɗaiɗaiku ne da haka shari'a tana da hikima da ta halatta a yi aure kuma iyayenmu suna da hikima da ba sa barin aure sai an tsufa da yawa in za ka karanta tarihin iyayenmu da kakanninmu daga wanda ma a rana ɗaya aka aura masa biyu kai har uku ana aurawa a rana ɗaya don su tashi tare ai sauƙin rigima ne baka sani ba ne sauƙin rigima ne in suka tashi tare to kowa ya zo ya tadda kowa kowa ya san kowa ‘ya'yansu ma za su tashi kai ɗaya tare to wani lokaci ‘ya'yan suna hana su ma faɗa don yanzu wata idan za ta yi rashin mutunci ga wata ta gama zage-zagen sai kuma ɗanta ya gudu ya shiga ɗakin waccan to sai ta ji kunya ɗazu ta gama zaginta kuma gashi ɗanta ya shiga ɗakin ta je kamo shi ma abin kunya ne to da yawa ‘ya'yan suna hana su faɗa wani lokaci Allah ji kan iyayenmu da kakanninmu suna da gogayya ta rayuwa sosai abinda da yawan mu a yau muka rasa to da ka dai idan mutum matarsa ta fusata shi ta ɓata masa rai sai ya ce ni da ke ba za mu sake haɗa shimfiɗa ba ko ba zan sake kwanciyar aure da ke ba amma fa a zuciyarsa ba nufin saki yake ba to idan zai dawo ya karya wannan alkawarin nasa sai ya yi kafarar rantsuwa domin wannan cin alwashin kamar a matsayin rantsuwa yake ita kuma rantsuwa in za a warware ta sai an yi mata me kaffara la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsadi ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هلبتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ذاك wannan shine kafarar rantsuwa to ita mutum zai yi in ya ce ba zai sake saduwa da matarsa ba alhalin bai yi niyyar saki ba kuma daga baya ya dawo an gane ko wannan ana nufin idan bai sanya ka'idar lokaci ba idan ka ce ba zan sake kwanciya da ke ba har nan da sati to in satin ya cika ka dawo babu wata kafara ai ka cika in ka ce har wata ɗaya babu wata kafara in ka cika watan amma ana nufin ka ce nan da sati ba zan sake ba ko baka faɗi iyakan lokaci ba sai ka dawo to anan ne kafara ta hauka ko ka faɗi iyakan lokacin amma baka kai shi ba sai ka dawo to nan ne kafara ta hauka dan kamar rantsuwa ce kai ka janye an gane ko to sannan idan mutum ya ce ba zai sake haɗa shimfiɗa da iyalinsa ba ma'ana saduwar aure ba za ta haɗa su ba kuma ba da niyyar saki ba to ba wanda ya isa ya ce masa dole sai ka dawo in za a tara duk lauyoyin duniya akan su dawo da kai ba za ka dawo ba in baka daga dama ba in duk iyayenku za su haɗu ba wanda zai tirsasa kai ce sai ka dawo domin shari'a ta baka dama ka yi yaji na wata hudu ubangiji ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiyun alim duk wanda yayi wa matarsa yaji to yana da damar ya zauna har wata hudu bai kula ta ba kuma ba wanda ya isa ya kashe masa aure kuma ba wanda ya isa ya tursasa shi sai ya dawo amma da zarar wata hudu ya cika dole ne ya dawo in bai dawo ba a wannan lokacin in ta kai kara kotu to alƙali yana da damar ya ce ko ka dawo ko mu sake ta in ya dawo shi kenan in bai dawo ba aka sake ta sakin yayi saboda shi ma ya wuce lokacin da aka bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yi wa matansa yaji na wata ɗaya cir dan ya nuna mana ayar nan a aikace a fassarce fassara ta aiki kuma dan a nuna maka yin hakan ba laifi bane dan ka zama ustazu ka kaurace wa matarka ba a cewa kuma fa ustazu ne dai shugaban ustazai shi ya koya sallallahu alaihi sallama mahalicin ustazai da annabawa kuma shi ya ce a yi inda zalunci ne ba zai ce a yi ba ina yan daɗi arna irin waɗannan hukunce-hukuncen sai su rinka ganin ai menene yanzu maganan nan da na na ƙara aure kaga ba umarni na baku ba yanzu wani yana nan yana zagi na ilan ka shiga social media zaka gani saboda zuciyarsa ta riga ta mutu ba namiji ba ne kuma ƙarya yake ma da ya ce maka da mace ɗaya yake zaune ƙarya ne a gida ne take ɗaya amma a duniya sun fi dubu auren ne ba sa so amma sun yarda da boyfriend da girlfriend a duniya kamar turawa ne da suke hana a auren wuri amma sun yarda da zinan me wuri blue film hannun yan firamare suna da shi amma aure ne kaga kenan musulunci ake criticizing Allah ake wa rashin kunya da karan tsaye dan me zai ce ai kaza saboda su a hankalinsu na dabbobi suna ganin allan da ya halicci halitta fawarsa ba ta kayyace halitta ta yi kaza ba amma su banzan bazara shasha su a ashasha su suna ganin su sun isa su ce ai kaza su fa da ba su yi halitta ba amma shi wanda ya halitta dan me zai ce ai kaza dan me Allah zai ce a haɗa mata biyu ai an danne wa mace haƙƙinta amma shi ɗan iskan duniya ya haɗa kilakai dubu shi fa da ba shi ya halicci matan ba bai busa musu rai ba amma yana jin yana da ‘yancinsu Allahn da ya samar da ita daga babu ya fi kowa sanin wace ce ita kuma ya fi kowa kishinta kuma ya fi kowa santa inda baya santa ba zai yi ta ba za ka auren mata sama da ɗaya ba zalunta su ba ne adalci ne aka yi musu kamar in an zo maganar rabon gado ne sukan ce wai musulunci bai wa mata adalci ba a waje biyu da ya ce a yi su da yawa ita mace kar ta yi namiji biyu amma namiji ya mata da yawa dan me ita ma ba za a bata dama ta yi da yawa ba a wajen rabon gado aka ce lizzakari misli hazzil unsayni dan me za a ce namiji a bashi rabon mata biyu ba za a daidaita ba don banda mahaukaci ne shashasha da yake shi baya daukar responsibility fully na mata su sun bar mata su je su yi aiki su mata sai dai a 50-50 da su bature baya bada sadaki kawai kina so ne ina so mu tare ke ma ai daɗi kike ji ni ma daɗi nake ji su ba haka suka ɗauka haka su ba maganar sadaki gida ta kawo rabi ya kawo rabi ne a ci ai ita ma tana ci ni ma ina ci to musulunci bai yadda mace ta kawo 50 ba kai za ka kawo 100 bisa 100 to dan Allah wanda zai kawo 100 bisa 100 kuma sai a ce a raba da shi daidai da wacce ba za ta kawo ko sisi ba yanzu ka gwada da babanku zai rasu yayarka wacce ita ta girme ka a zo raban gado a tunari irin na wa'yancan ɗin 'yan duniya a ce a raba kowa hamsin hamsin bayan an gama zaman makoki an yi komai sai 'yan nefa su zo su ce za a biya kuɗin wuta za ka ce naira ɗari ne bil kawo hamsin kawo hamsin baya yiwa ko kai ne ƙarami a musulunci kai ne namiji kai za ka ɗauko duka ɗarin nan ka bayar a lokacin da ita ma tana da nata kai ma kana da naka to amma abin da musulunci ya dura namiji shine mai ɗawainiya duk kuɗin mace in an zo aure a musulunci ba za ta bada ko sisi ba miji ne zai bada sadaki duk kuɗin mace in an zo kama gidan haya ba za ta bada ko sisi ba namiji ne duk talaucinsa shi zai bayar duk kuɗin mace in an zo cefane namiji ne duk talaucinsa shi zai je ya nemo abin cefane wannan ya sa musulunci ya ce to shi a tausaya masa a wajen rabon gado a bashi kaso biyu ita a bata ɗaya kuma ko ka ɗauki biyun ta ɗau ɗayan ƙarshe naka duka sai sun dawo hannunta ka je ka gwada ka gani duk namijin da yake kula da iyalansa in ya samu naira ɗari wallahi tamanin su suke cinyewa da ƙyar yake tsira da ashirin in balangu ka siyo yanka goma sai sun cinye takwas da ƙyar za ka tsira da biyu a biyun ma sai sun biyo ka ɗanka an bashi ya ci nasa ita ma ta ci nata kuma in ka zo ci duk su zo su tari gabanka ido kuma ba mudu ba sai ka ɗan san musu kaga kai ne mai kuɗin fa in an zo kayan sallah nawa suke ci nawa kake ci sai kayi yadi goma in kai musu ɗaya duk sai ya haɗiye goman naka saboda su kayansu suna da tsada kai ba awarwaro a ciki su da awarwaro ba sarƙa su da sarƙa ba ɗan kunne naka su da ɗan kunne babu kuɗin ƙunshi kai su da kuɗin ƙunshi babu kuɗin kitso su da kitso ba shampo duk wannan yana cikin lissafinka ka kai ba mayafi ita da mayafi kai in kaga dama sai kai hula ba kai riga ba hula amma ita ta yi ba dan kwali ba hijabi bayan ga dan kwali a ƙara ga hijabi kuma fa duk akai daga aljihunka ita sa wacce ta ta kashe kuɗin din naka ne to dan Allah wannan shine ba a yi musu adalci ba akwai adalcin da yafi wannan su da suka ce ba a yi musu adalcin ba barin su suke su fita su nemo da kansu ta je ta sha wahala yadda namiji zai sha ta yi dako yadda namiji zai yi dako ta yi kaza yadda namiji zai yi kaza da haka in muna wannan magana muna magana ne ta masu imani wanda suka yadda da Allah a matsayin ubangiji ya isa ya sa su ya isa ya hana su amma ba muna magana da barbarai yanyawa masu tunanin arna gangar jikinsu ne a cikin mu amma tunaninsu da hankalinsu na arna ne waɗannan ba da su muke ba وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم to ba da irin waɗannan mutanen muke ba to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu diyar da zamu gudanar da rayuwar mu kuma shine kyakkyawan abun koyin mu hadisi mai lamba ta 938 hadisu ibn Abbas hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kale yace fil harami yukaffiru duk mutumin da ya haramta wa kansa halal to kafin ya dawo ya ci gaba da mu'amala da halal din sai yayi kafara ba wai sai matarka ba kadai amma an kawo wannan asar din a babin aure saboda har auren ya shiga ciki yanzu ko ca kai ba zan sake shan fura ba sai na yi wata ɗaya a sati biyu sai ka kasa jurewa sai ka sha to sai ka yi kafara ba zan sake cin tuwo da nama ba sai na yi wata ɗaya sai ka kasa jurewa sai ka biya ta wajen mai balangu ya yanko ma wajiya to fa sai ka yi kafara duk abin da ka haramta wa kanka wanda asali halal ne Allah ya halatta amma kai wani larura ta sa ka haramta wa kanka kila dan ka ladabtar da kanka kila dan kai sabin din kuɗinka kila kila kila to in dai za ka dawo ka canja wannan abin da ka faɗa da farko to sai ka yi kafara manzan Allah ya taɓa yin irin haka Allah maɗaukin sarki ya ja masa kunne me yasa ka yi da haka yanzu ka zo kai kafara ka sauke wannan hukuncin da ka faɗa annabi ya taɓa gaya wa matansa kamar yadda za mu ji ba zan sake shan zuma ba ko ba zan sake saduwa da wance kuyangata ba mariyatul kibtiya sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم da haka idan mutum ya haka sai ya zo ya kafara rantsuwa shikenan sai ya koma wa qala sai abdullahi dan abbas yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma shi manzon Allah shine kyakkyawan abun koyin ku kamar yadda aya ta faɗa cikin suratul ahzabi da haka in kun yi haka kuka canja to sai ku yi kafara manzo Allah ma ya taɓa yi da ya canja sai ya kafara akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi ko asar na abdullahi dan abbas a cikin kitabut tafsir surati taharimi babun ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak hadisi mai lamba ta 990 da 39 حديث عائشة حديث النانا عائشة أور مؤمنة الله يقارب تيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تشي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب زينب ابنة جهش النبي يا كسن ينا دقيوا أتاكن نانا زينب إر جهش واتو النبي يا كسن ينا دماتا غدا ترى ألوكا شي غدا كما جدا جنس دبن دبن wasu gidansu su biyu gida ɗaya amma kowace da ɗakinta wasu kuma ma gidajensu su ɗaiɗai ne to a ƙa'ida ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk yamma bayan la'asar sai ya zagaye duk gidajen matansa da wanda suke kusa da wanda suke nesa kowace zai je to a ƙa'ida duk gidan da ya shiga ko duk ɗakin da ya shiga an san adadin lokacin da yake ɗauka to kwana biyu sai aka ga idan ya shiga gidan zainab ko ɗakin zainab sai yake daɗewa sama da al'ada sama da yadda ya saba sama da daɗewar da yake yi a sauran ɗakuna to kaga fa akwai dalili to shine sai sauran matan kamar na Aisha da Hafsa suka ce sai mun gano me yasa yake daɗewa a ɗakin Zainab in ya shiga ko gidan Zainab in ya shiga to haka ya kamata mace mai hankali da dabara ta yi idan mijinki yana yin wani abu tsakaninki da abokiyar zamanki sai kika fahimci yana dan bata wani fifiko ba fada zaki tayar ba ba zanga zanga zaki tayar ba ba daine masa fara'a zaki ba ba cukule masa zaki rinka yi ba in kika yi haka kin ingiza shi kina dariyan ma ya tare a can bare kin ci magani sai tattara ya watsar da ke to dabara ake yi sai ki gano me dalilin dadewar in laifin daga gare ki ne to sai ki gyara in kuma wani makirci ne na abokiyar zama to sai ki san yadda za ki warware shi cikin ruwan sanyi ba tare da an yi faɗa ko an yi tashin hankali ba wannan shine dabara shine hankali ga mace to da haka na na aisha da ta gano da ita da hafsa sai suka tattauna matsala fa tana faruwa annabi in ya shiga ɗakin zainab yana daɗewa wa yashrabu indaha asalan sai suka gano ashe zuma yake sha in ya shiga ita na na zainab wani ɗan uwanta ne ko ‘yar uwata ya kawo mata kyautar jarkar zuma to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga ɗabi'arsa yana son zaƙi in annabi yana shan zuma sai ya daɗe ana hira da shi saboda wannan zumar da yake sha kamar yadda kowa ma ya sani duk mutumin da yana yana hira ana cin abinci ai hirar tafi me tafi daɗi kuma tafi tsawo saboda ana yi ana ci wata maganar in za ka faɗe ta in ka kai loma sai ka jira ka haɗiye kafin ka faɗe ta to kaga lokaci ya ƙaru to zainab tun da ta gane annabi yana son zuma da aka kawo mata wannan zumar a madadin ita ta shanye sai ta guzurinta ta adana da annabi ya shigo gidanta lokacin da ya saba shigowa sai ta maza ta zuba masa zuma to sai ta rinka ɗaukarsa kuma da hira yana tanɗar zuma ana hira a madadin ya mata minti talatin sai ya awa biyu ma bai ankara ba sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan yake nuna maka ba wani namiji dan isassa da yace mace ba za ta yi masa wayo ba babu shi bal ma mace ta fi wa mutumin kirki wayo dan iska ba a yi wayo ƙwarai kuwa ai abin da nake gaya muku ne wannan ka'ida ce ta rayuwa duk macuci da wuya a cuce shi amma mutumin kirki cikin sauki ake cutarsa saboda shi macuci ai ya san dabarun cuta kuma shi asali a zuciyarsa yana wa kowa kallon me macuci saboda shi ma macucin ne to da aka da ka zo za ka yi mu'amala da shi kaffa kaffa yake saboda ya san yana cuta wasu yanzu baya so shi a cuce shi to da wahala ka iya cutarsa amma shi mutumin kirki duk wanda zai mu'amala da shi sakewa yake da shi yana ɗauka kowa ma mutumin kirki ne ka masa to macuta sun fi cutar wannan to haka nan mata sun fi cutar mutanen kirki sun fi musu ba daidai ba in ka haɗa da mutanen me banza an gane ko to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da kamalarsa da annabtarsa da duk abin da kake tinkahon ɗan adam yana da shi wanda nasa ya zarta na kowa amma mata sukan masa dabara da haka kai ka ce mata ba za su yi maka dabara ba ba wai cika ba ce ba wai kamala ba ce kuma wata dabarar dabara ce irin ta yaro da babba wani abin da za a yi maka din ba wai baka gane wayan ba ne amma kyalewa kake yanzu kamar ɗanka ne ya ɗauki naira biyar ko kwandala ya ɓauye a hannunsa taka ce fa kana kallo ya ɗauka sai ka ce wani kawo sai haka wai shi ya ɓoye to sai ka kyale shi saboda in ka ce za ka murɗa hannun ka dawo da shi ka ɓamɓare ka ƙwace to ai ƙashinka da nasa ba ɗaya ba ne sai ka karya shi da ka shi mai wayo ko an masa wayo ba wai rashin wayo ba ne shi ma yana cikin wayan laisal gabiyu bi sayyidin fi qaumihi lakin na sayyida qaumihi almutagabi duk jagora a cikin al'umma sai yayi ɗabi'ar wawaye ake zama lafiya da shi amma idan ya ce zai nuna shi mai wayo ne kar ta san kar ba za a zauna lafiya da shi ba da haka wawa baya zama shugaba amma dole shugaba sai ya ari halin wawaye a yi ma ba daidai ba ka san an yi ba daidan ba sai ka kau da kai a saba ma ka san an saba ma sai ka kau da kai amma ka ce duk wanda ya za ka rama to kullum cikin faɗa kake da mutane shugabanci kuma ba zai yarda da wannan ba duk shugaba ba zai yi ya zauna yana faɗa da mutanensa ko da yaushe ba babu shugabancin da zai yi nasara ko ya riba da wannan babu shi kwata duk duniya da haka wannan formula ce ta zaman duniya musamman ga wanda Allah ya ba shugabanci ko uba ne ko mai gida ne ko ma wane ne dole ne ka ji ka kiji ka gani ka ki gani da wannan ake shugabanci to da haka sau da dama maza musamman masu mutunci sukan kawarwa da mata kai ba dan sun san sun yi ba daidai ba amma idan ta gamu da ɗan duniya duk abin da ta yi da farko ma da mari zai fara buɗe mata ido kwam sai ya share ta da mari sannan ya ce kin yi kaza to amma kai mutumin kirki ka san ta yi kazan kana magana kuma sai ta fashe ma da kuka kuma sai ka dawo kana ba ta haƙuri cutar ka fatai kuma take ma kuka kai da ya kamata a ba haƙuri kuma ka dawo kai kake mi ba da haƙuri to wannan duk yana cikin karamci to da haka na Zainab takan ɗau hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan zumar tata har su daɗe suna hira bai ankara ba to da haka na Aisha take cewa fatawa saitu ana wa hafsatu sai muka haɗa baki ni da hafsa za mu juyin mulki amma na ruwan sanyi kuma halattaccen juyin mulki za mu makirci na gidan aure halattaccen makirci ta ce anna ayyatana da khala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam fataqul muka ce faltakul duk wacce annabi ya fara shigowa ɗakinta in ya fito daga ɗakin zainab to ta ce da shi inni ajidu min kariha magafira ni ina jin warin tsutsan magafir a tattare da kai magafir ko mu ce tsutsa ce ko kuma mu ce wani wari ne na wani ganye wanda in dai zuma ta sauka akan bishiyar irin wannan ganyen ta yi kashinta na zuma to warin itaciyar sai ya haɗu da ruwan zuma to in kai kuma ka sha irin wannan zuma to sai an ji bakinka yana warin irin wannan itacen ko ƙwaran an gane ko to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da baya dukkan wani abin da mu muke yi na canjawar yanayi a ce wai bakinka ya tsami yayi wari ko a ce ka yi gyatsan magwas ko duk wani abu da ɗan adam yake yi mara daɗi shi annabi baya yi shi in yi gyatsa ƙanshi take yi in yi kaki ƙanshi yake yi yana asuwaki duk da bakinsa baya canjawa to amma duk da haka tsakanin miji da mata sai Allah sun san fa hakan duk girmanka duk isarka ko kai ne sarkin duk duniya baka wuce matarka ta kalle ka ta ce ya naga kana hamami ba kuma ko ba ka yi wannan magana ce ta miji da me mata tsokana ce da aka yanzu ku kalli annabi a matsayin miji da mata tattaunawa take gudana tsakaninsa da matansa ba wai tsakanin annabi da mabiyi ba in mabiyi ne ya gaya wa annabi wannan maganar da matansa za su gaya masa ya zama me kafuri ƙaulan wahidan in ka jingina wa annabi kazanta kafurci ne ƙaulan wahidan ko kai waye amma matarsa za ta iya gaya masa wannan tsakanin miji ne da me da mata kuma ba a shiga tsakanin miji da matarsa mace tana iya gaya wa mijinta kowace iya yin magana maganar da ba wanda ya isa ya gaya masa in ba ita ba saboda shi da ita wannan tsakani tib da taya ne ba a shiga tsakani hanta ce da jini to da haka nana Aisha da nana Hafsa suka haɗa baki cewa idan annabi ya shigo su gaya masa cewa ya muka ji kana warin tsutsan magafir hikimar don su hana shi ya sha zumar ɗakin zainab gobe in ya je domin yanzu da ya je ɗakin zainab in za ta bashi zumar to zai ga cewa zumar tana wari shi kuma ba zai sha ba don gudun kada ya je a jiwarin a waje sauran matan su ji to wannan yake nuna maka kuma irin kyautatawar da annabi yake wa matansa domin yanzu ka wanke bakinka don matarka ta ji ƙanshi kyautatawa waye kyautatawar ta ce duk da gyaran jikinka ne amma kuma kyautatawar ta ce kamar yadda ita ma ta yi wanka ta fesa turare don ka ji ƙanshi duk da tsafta ta yi amma kyautata maka take so ta yi domin in ka ga dama wani lokacin ba za ka yi wankan ba wani lokaci ba dan kana so ba kake wanka sai dan matarka wani lokaci ba dan mace tana so ba take wanka sai dan me mijinta in ta san baya nan ma ba za ta yi wankan ba in ta san baya nan ba za ta yi kitsan ba in ta san baya nan ba za ta fesa turaren ba to wannan yana daga cikin kyautatawa da ake so suke gudana tsakanin ma'aurata annabawa ma suna yin haka matansu ma suna yin haka an tambayi na Aisha da annabi ya shigo gida me yake fara yi tace aswaki tare da bakinsa baya canjawa amma yana yin haka ne dan ya koya mana saboda shi annabi ko da yaushe yana cikin soyayya da iyalansa a gida sumbantar iyalansa ko dai ƴaƴansa ko matansa to yanzu kai ka je ka ci kifinka a waje mai karni ka hada da aurarka ka ci yalen bello ka ɗaura da rake duk bakin ya zama gunnisuru kuma kawai ka zo ka dabka mata baki a baki haba kana warin albasa kana warin ta ka ci irin wannan bandashan na maza an kirɓa ma albasa kai kana ganin burgewa ce duk bakin ka ya hau hamami haba ai ba kai mata adalci ba duk da dai an yadda kis dan soyayya ne amma wannan kis din naka ai ba zai ba zai sa soyayya ba da haka manzo Allah yana kula da wannan kuma yana yi ne don ya koya mana aisha ta ce lokacin da annabi ya fito daga ɗakin zainab sai ya zama ɗaki na ya fara shigowa da haka sai na ce da shi akalta magafira shin ka ci tsutsan magafir ne ko kuma idan ya shigo kai kowace daga cikin ta ce da shi akalta magafira ka ci tsutsan magafir fa dakhala ala ihdahuma mai ruwa ya ce haka ku aka yi da annabi ya fito daga ɗakin na na zainabu sai shiga ɗakin ɗaya daga cikinsu ko aisha ko hafsa amma magana mafi inganci ba ɗakin aisha ya fara shiga ba ɗakin wata daga cikin matan ya fara shiga hafsa kenan faƙalat sai ita wacce aka fara shiga ɗakin nata ta ce lahu da shi zalika wancan magana da suka haɗa baki su faɗa shine akalta magafira faƙalat sai manzo Allah ya ce la a'a ban ci ba bal sharibtu asalan inda zainab ibnati jahashin a ani dai na san na sha zuma a ɗakin zainab kaga sai ya tuna wa kansa da kansa asiri damun su tarko suka ɗana masa ba garanti suke da shi kan cewa zuma ya sha ba amma bugar cikinsa suka yi to ka kiyaye wallahi duk girmanka matarka ko ka haife ta ta fuskar shekaru suna da dabarar buga ciki yanzu za ta iya buga cikin ka ta ji duk abin da ya faru a kasuwa su kuma in suka so suna da zurfin ciki kayi kayi su ki gaya maka me ya faru da ka gane wannan Allah ya ba su wannan sirrin da laƙanin da aka kai ma sai kai taka tsantsani kuma gashi na baka makari amma ba dole bane makarin yayi aiki dan lokacin da zaka hau zuban ma baka sani ba da taima dan wake ta sa maka danyen magi da manja lokacin da zaka fara zuba ma baka sani ba in ta san dan wake ne abin da ka fi so to da shi za ta bugi cikin ka sai ta maka kyakkyawan haɗi na musamman a yanka salad a yanka abin nan a yanka kwai to an kama ka kenan in ku an san da wake da shinkafa ake kama ka da amma a sa maka soyan kifi an gama da kai yadda ka san ana kama bera da kifi jaba da kifi haka za a kama ka to da ka Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lokacin da aka bugi cikin annabi a madadin ya ce kawai ban ci ba ya shiru sai ya ce a ban ci ba zuma na sha to dama an zo wajen abin da ake so a ji kenan me yake sha me yasa yake dadewa a ɗakin sai aka gano sirrin zuma ce to kuma nan take shi kuma dan yayi rarrashi sai ce walan a'uda lahu bazan sake sha ba yana cewa zumai yake sha ai ka san ba haka kawai za a kyale shi ba okay zuma ma kake sha dole ma sai sun yi mitar su to shi kuma dan rarrashi zai ce to bazan sake ba bazan sake ba shikenan sallallahu alaihi wasallam to wannan cewa bazan sake ba din da ya faɗa to shi kuma Allah sai ya fusata ai namiji ya kamata ya zama me jajirtacce duk yadda matarka za ta nuna maka complain akan abokiyar zamarta an yadda kakka zalunce ta amma kar ta hana ka kai abin da yake min halal halal yanzu sau da dama za ka ga namiji ya je ya auro yarinya budurwa dan yana da tsohuwar mace tantala don noma to wannan 'yan matan na zamani su kuma suna da dabaru irin nasu na zamani daga cikin dabarun wata sai an je an siyo mata kayan english wires irin kayan ungozu ungozun nan na kan titi dan gajeren wando ne ya miyar riga su iyayenmu na da ba su san wannan ba to sai kaga yarinya budurwa ta zo ita kuma da kwana biyu an gama biki ta daina sa a tamfofi da zarar mijinta zai dawo sai ta dame sai ta sa yar ungozu ungozi ta sa yar mini skirt ɗinta da kaza to sai kaga su manyan matan suna complain dan me za ta zo tana irin wannan shiga a gida ni za a bata min yaya to wani in ba a yi wasa ba sai ya dawo yana wa yarinya faɗa ta daina wannan shigar ba kai mata adalci ba ita wancan tsohuwa ce wannan kuma yarinya ce me yasa ka aure ta dole ka bar yarinya ta yarinta ta tsohuwa kuma a raka da goro eh ba ita ta jiyo ba in tana da wayo dawowa ita ma za ta yi ta fara domin in rawa ya canja dole in kiɗa ya canja dole me rawa ta canja haka ba adalci bane ka zo ka hana yarinya ta sa ƙananan kayanta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi masa complaint din zuma a ɗakin Zainab sai ce ya daina sha to ai Allah bai hana kama takka ko ba ranar girkin ta bane taimaka abinci kuma ka je ka ci a gidanta Allah bai hana wannan ba halal ne cin abinci ba sai na mai girki ba duk matarka halal ne ka ci abincin da ta girka maka kowane lokaci ko ranar girkinta ne ko ba ranar girkinta ba ko gidanta za ka zo ka ci ko aiko maka za ta yi da shi gidan ma mai girkin to Allah subhanahu wata'ala sai zai sa wannan dokar manzon Allah cikin alfarmarsa da karamcinsa har ya ce ya daina sai Allah ya ce a'a domin in kai ka daina to wasu za su zo a baya sai a kafa musu hujja da kai yanzu ni ina son in yi haka da a ce Allah bai hana annabi cewa dan me zai haka ba to da wata daga cikin mata na za ta iya kafa mun hujja kai mata ka za ta kafa ma hujja ai annabi ma da ya sha zuma a ɗakin Zainab ɗaya ta nuna ba ta so denawa yayi kai ma ka dena a ni yanzu kan in je in ci burabusku a duk inda nake so kai ma ka je ka ci alibidin ka duk inda kake so Allah ne ya halatta in ita ta kasa yi maka burabusko tai ta kuka sai kai ta rarrashin ta to ki hakuri ke ma ki burabusko eh tafiyarka yau iyayenmu mata sai dai su haƙuri ko yau karatun nasu ne yana da zafi da haka Aisha ta ce fa nazalat nan take sai ga aya ta sauka ayar fa ba fa abin da Aisha take so za ta goyi baya ba yanzu ayar against abin da Aisha take so za ta faɗa amma kaga su ma adalci irin nasu ba abin da Aisha take so ba ayar za ta yi faɗa ne akan abin da Aisha da ire-irenta suka zo da shi suna neman su hana annabi shan zuma a ɗakin Zainab ai Allah kuma bai goyi da baya ba Allah bai yadda abin da su Aisha suke so a yi ba amma duk da haka Aisha gashi za ta faɗa wannan ya isa ya nuna maka adalcin matan annabi shi yasa Allah ce lastunna ka adin minan nisa ba kamar sauran mata kuke ba in sauran mata ne hakan ya faru da su aka yi ba abin da suke so ba ba za su so labarin ya fita ba amma Aisha gashi za ta faɗa da kanta sanadinmu ne Allah ya saukar da wannan aya baya goyon bayan mu yana goyon bayan a ci gaba da yin abin da aka yi a gidan Zainab na shan zuma da haka Aisha ta ce fa nazalat sai aya ta sauka ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu dan me kake haramtawa ma ahallallahu laka abinda Allah ya halatta maka me yasa zaka ce ba zaka sake shan zuma ba ai Allah ya halatta maka shan zuma zuma ba halal bace Zainab ba matarka bace mutum ya sha zuma a ɗakin matarsa haramun ne ba haramun bane waye ce sai ranar girkinta babu inda wannan ka'idar ta zo la a littafin Allah wala a sunnar manzon Allah ubangiji ya fito da abin kararradan a gane cewa abin ya faru ne da annabi Allah ya ce tabtagi maradata azwajika kana yin haka ne dan ka faranta wa sauran matan ka rai to ka sani a wajen faranta musu rai ni ka saba abin da shi nake so a yi kuma a wajen faranta musu rai zaka shiga haƙƙin wata ita kuma tana da haƙƙi ita ma yadda su ba sa son a sha zuma to kuma shan zuma halal ne ita kuma tana so a sha to anan sai ka duba ka ga a shari'a wa ya fi daidai sai ka goyi bayansa kaga wannan yake nuna mana yaso da dama mata za su yi fada a gida kai miji ba za ka ce sai ka faranta wa kowace rai ba a'a me gaskiya ake bi mara gaskiya kuma a rarrashe ta ki yi hakuri gaskiya wancan anan ke ce baki da gaskiya haka annabi ya lokacin da Aisha ta fasa wa Ummu Salama kwano saboda Ummu Salama ta aiko a kawo annabi abinci gidan Aisha kuma ranar ba girkin Ummu Salama bane girkin Aisha ne annabi yana gidan Aisha amma Ummu Salama ta yi girki ta ce a kawo da Aisha ta karbi kwanan ta jingina ta san abinci ne a ciki da gangan ta sake shi kwab ta rusa shi sai annabi ya fashe da dariya ya san kishi ne ya ce garat ummukum garat ummukum yau uwarku kishi ya kama ta yana nufin uwarku ku muminai uwarku kishi ya kama ta kishi ya kama ta ya ce to abincin cikin nawa ne dan ni aka yi shi ni na yafe amma kwanan ba nawa bane ni ma ci zan mayar tunda kika fasa kwano kuma sai kin biya ummu salama ko sanin labarin ba ta yi ba ma annabi ya sa aisha sai da ta biya adalci kenan kuma hakan bai hana da aka cewa ka fi so ya ce aisha ba kuma bai hana da ta yi laifi ya yi me ya hukunta ta ba wannan shine soyayyar gaskiya idan mata suka gane labo-labo ne kai za ka sha wahalar su amma ka zama straight forward abin da zai mai da kai straight forward kuwa shine kai musu adalci kakka zalunci kowa kakka zalunci kowa za ka iya adalci kowace so ne ya sa ka aure ta to da ka kowace ka bata haƙƙinta kuma karka yadda su rinƙa maka cikon kuɗin ce ne in ma sun cika maka bashi ne ka biya su amma mace ta tara ma bashi kuma ta yi laifi ka ce za ka yi mata faɗa wallahi baka isa ba ka taɓa ganin ana yi wa wanda ake bi bashi faɗa ai sai dai ai ma to wannan yana daga cikin abin da ya kwace wa maza da yawa fawarsu shi bai bata ci ba bai ba ta sha ba bai ɗauki ɗawainiyarta ɗari bisa ɗari ba bai kula da 'ya'yanta ba kuma ya cici bashinta kuma ta tafi unguwa ta yi dare kuma ya zo zai yi faɗa faɗan me ba ya ce hin wai mace ta raina miji da ka fara faɗan ma kallon ka za ta yi harara ta buga kafa ta tafiyar ta wani faɗa za ka yi unguwan nan da za ta tafi baka ba da kuɗin mota ba kuma da ta tafi unguwan nan daman ba kuɗin cefa ne ka sani unguwan ma kai aka taimaka zuwa ta gidan yan uwanta ko gidan biki don ta ciko cikinta da a cikin aikinka ne to kuma ka zo kai wani faɗa ai ba ka da tasirin faɗa to wannan in ka riƙe wannan insha Allah Allah zai baka kwarjini Allah zai baka mutunci wannan kuma ba sai a haƙƙin mace ba a haƙƙin duk wanda zaka zauna da shi kar ka zalunce shi ba shi haƙƙinsa to Allah zai sa maka daraja da kima da kwarjini amma duk inda ka ga na ƙasa yana wulaƙanta na sama ko yana cin mutuncinsa to laifin babba laifin yaro kiwa laifin babba rowa in ɓera da sata daddawa kuma da wari in an bi ta ɓarawo kuma abu ta mabi ta mai kaya an gane ko to ya kamata mu kiyaye wannan da haka dai Allah subhanahu wata'ala take ya tsawatar ya ce annabi kar yayi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu abin da ya raga wa matansa karamci ne yasa ya musu ya so ya musu haka to amma Allah madaukakin sarki bai yadda ba yayi tare da Allah yana umartarsa da ya karamci to amma nan shari'a ake bayani idan annabi yayi wannan Allah ya shiru ya kyale to wa yanzu dukkan maza ya zame musu mai hujja Shi kenan yanzu mata sun samu lago na yadda za su rinka karkatar da maza zuwa ga son zuciyarsu da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a abin da kai ba haka ya kamata ka yi ba kaza za ka yi domin kaza din shi ya fi daidai Aisha ta ce ila qaulihi har izuwa faɗin Allah in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Allah ya tsawatar musu ya musu faɗa yace da ke kuma da Hafsa abin nan da kuka so ku yi na kurubta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale zainab ya daina shan zuma ɗakinta don biyan bukatar ku don farin cikin ku to muna jan kunnen ku mune muku wani in kun tuba kun yi nadama kun dawo ga Allah to Allah zai karbe ku amma ku sani faqad sagat qulubukuma zuciyarku ta karkata abin nan da kuka shirin yi ba daidai bane ba wa in tazahara alaihi in kuma kuka ci gaba da haɗewa annabi kai akan hakan fa inna Allah huwa maulahu to ku sani Allah yana tare da shi faɗan ba na ku ba ne kaɗai faɗan na Allah nasa ne faɗan ba na annabi ne kaɗai ba hadda Allah a ciki zai goyi bayansa malamai masu hikima suka ce Allah bai taɓa rubdugu wajen tarewa wani faɗa ba kamar manza Allah wanda wannan yake nuna gatansa a wajen Allah rankatakab duniya Allah ya ce har kansa yana tare da annabinsa zai goyi bayansa mala'iku gaba ɗaya Allah ya ce ku shiga faɗan duk wani mumini ya shiga faɗan فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ko annabin ne kadai ya tsaya ai ba za a yi nasara a kansa ba ballantana mai gaya mai aiki Allah ya shigo ko muminai ne kadai suka shiga ai ba za a yi nasara ba to ballantana hadda mala'iku hadda uban tawaga jibrilu gaba ɗaya kowa ya shigo to wannan ya nuna maka gatan annabi a wajen Allah Allah bai taba hada bataliya na a tare wani fada ba irin wacce ya hada a nan wajen tarewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fada da haka na Aisha take cewa har izuwa fadin Allah in ta tuba ila Allah da haka li Aisha ta wa Hafsa cewa in ta tuba da Aisha da Hafsa ake to sannan har izuwa fadin Allah wa iza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha liqawlihi bal sharibtu asalan da kuma Allah ya ce wa iz asarra nabiyyu tuna yayin da annabi ya sirranta hadisan zance ila ba'dhi azwajihi zuwa ga wata daga cikin matansa domin da ya shiga ɗakin na na Aisha ya gaya mata cewa zuma na sha ko da ya shiga ɗakin Hafsa ya gaya mata zuma na sha a ɗakin Zainab kuma ba zan sake sha ba sai ya ce mata amma ki gaya wa kowa to bai san kuma asali daman da Aisha suka hada baki ba da yana fita daga ɗakin hafsa ɗin ya je ɗakin aisha bayan ya fita daga ɗakin cin aisha ɗin aisha da hafsa sun haɗu sai da suka yi magana kaga wannan yake nuna ke mace mai wayo idan mijinki ya ce abu kaza sirri ne ki bari kowa ya sani kar ki ga wai kuna shakuwa da kishi yake ki kwashe ki faɗa ba burgewa ba ce ita in ta fi ki wayo in yi sirri da ita ba za ta gaya miki ba da haka annabi ya yi sirri da hafsa ta kwashe ta gaya wa aisha saboda kansu ya fi zuwa ɗaya daman duk inda aka haɗa mata a gida in uku ne sai kaga sun ware ɗaya biyu kansu ya haɗu in huɗu ne sai kaga sun ware biyu biyu an yi tim wani lokacin ma sai kaga uku sun haɗe kai sun baka da kai da ɗaya sun ware ta to wannan yana faruwa har a gidan annabi haka ake akwai tim ɗin aisha da hafsa wanda sauda tana ciki wancan tana ciki wannan tana ciki akwai kuma tim din zainab ita kuma su ummu salama suna ciki kuma haka ake karabciyar da aka karkace kai ma a gidanka za ka fasa tim din wallahi sai an yi a in dai ka hada suka wuce uku ko hudu to sai sun yi wannan tim din wance da wance sun fi jituwa wance da wance sun fi jituwa wannan kuma kaddara Allah ce baka da yadda ka iya yayi ba mata ba ko ƴaƴanka ne kuma ko cikinsu ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in sun yawa sai kaga wani da wani sun faɗa kai wani da wani sun faɗa kai haka Allah ya kaddara rayuwar haka rayuwa take dan Allah ya nuna mana cewa hatta a gidajenmu ba mu isa ba shi ke da isa hatta ƴaƴan da kai ka haife su amma Allah sai ya haɗa wani da wani ya raba wani da wani wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun haka Allah yake haɗa wannan da wannan ya raba wancan da wancan ya haɗa kan wancan da wancan haka al'amarin sa yake to da haka ko a gidan annabta akwai irin wannan أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا حديث أسكين كتاب الطلاق باب لما تحرم ما أهل الله لك أنا نونا من لوكة يا تنتني دد أكوي حديثي بلا بيو فما دينا غنن سيمو سيا أنن الله يكم ماكو ميزوا سيمو تاشي دقا كان حديثي نتالي ترد أربعين دي دي أبن دمك فتاي زما دي دي الله يحل أما ألادا وان دمك كسكري الله يفي من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ba da ladan
da farko ana sanar da yan uwa cewa yau ita ce asabar ta ƙarshen wata wacce aka sake- saba neman taimako don zuba fetur a inji don gudanar da wannan karatu da sauran hidindimu na masallaci allah ya ba da ikon taimakawa da haka yan agaji za su kewaya yau ba mu da tambaya sai dai muna da bayanai guda biyu wanda mafi yawancinsu dukkaninsu addu'a ce bayani na farko shine kamar yadda kuke gani za ku ga abubuwa guda biyu wanda aka samu ci gaba da sauyi a cikin masallaci duk wanda yake kallon bayana idan ya zo masallacin nan zai ga da akwai wata kanta ta sa alƙur'anai wacce dai bata kai wannan kyau ba wani bawan Allah ban san kowaye ba jiya ake gaya min cewa ya sa an yi wannan an kawo ga ta nan abun ban sha'awa to muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi Allah ya ƙara masa buɗi da albarka ta rayuwa kuma Allah ya sa ya ɗauka aljanna da dukkanin waɗanda suke hidimar addini a ko'ina suke abu na biyu shine fitilar da take haskawa don kyamara ya zama an samu kyakkyawan yanayi na ɗauka za ku ga da muna da fitilar amma ba ta kai wannan haske ba to ita ma wani bawan allah ya sa aka zo aka canja wanda ya ba da kuɗin da aka siye ta dubu goma sha ɗaya kuɗin aiki kuma dubu biyar na wanda aka aika ya je kasuwa ya siyo kuma ya zo ya haɗa da waɗansu gyaran ƙwayaye da ya a cikin masallaci dubu goma sha shida kuɗin suka kama to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya sa a ɗauka aljanna Allah ya ƙara albarkar rayuwa Allah ya kare dukkanin hau to wannan takarda kuma da take hannuna a ƙarƙashin gidauniyarmu ta Ar-Risala Foundation akwai wani ƙauye kusa da nan daga nan inda nake zuwa ƙauyen sai an yi da gaske zai kai kilomita saba'in da biyar yana daga cikin ƙauyukan da mukan zaga wajen wa'azi irin na wanda ba musulmi ba ko dai ka ce maguzawa ko kuma waɗanda 'yan mishan kiristoci suka ribace su suka mai da su kiristoci wanda alhamdulillah lokaci bayan lokaci mukan ziyarci wannan ƙauye mukan yi wa'azi kuma akan samu nasara ba kaɗan ba na musuluntar wanda Allah ya ƙaddara wa musulunci da kuma dawowar waɗanda Allah ya ƙaddara wa su baro kiristanci wanda da asalinsu ba kiristocin ba ne ba zan faɗi sunan garin ba saboda muna fuskantar wasu ƙalubale a wajen idan na faɗa ƙila zan ja hankalin magauta ko makiya zuwa ga mai da hankali ga wajen to nasarar da muka samu a wajen alhamdulillah wajen babu masallaci to sai aka yi sa'a ɗaya daga cikin mu waɗanda muke zuwa wa'azin sai ya sai fili a wajen da niyyar ya ba da shi kyauta don a gina masallaci wannan takardar mallakar filin ce yasa aka rubuta sunan gidauniyarmu ta Ar-Risala Foundation abin da yasa nake sanar da wannan na farko dan shi ai masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya ɗauka aljanna Allah ya yi masa abin da yake wa yayi alkawarin zai yi wa dukkanin wanda ya gina ɗakinsa domin manzo Allah ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci da dukiyarsa ta halal ko daidai da shekar tsuntsu ce to shi kuma Allah zai gina masa katafaren gida a aljanna to muna fatan Allah madaukakin sarki cikin karamcinsa da rahamarsa da jin kansa yayi wa wannan bawa nasa kuma dukiyarsa Allah ya daɗa haɓaka masa ita Allah kuma ya tsare masa ita to amma a yanzu bai yi mana alkawarin zai gina masallaci ba shi yasa muke kira ga wanda abin zai je gare su idan mutum yana da halin da zai iya gina masallaci ya zo za mu kai shi wajen inda aka ce masallaci a karkara a ƙauye ai ba wai masallaci ne irin na birni ba da haka wanda yake da hali kuma da niyyar zai yi wannan ya zo za mu yi masa jagora za mu kai shi har wajen don ya gudanar wannan shine mataki na farko da muke a kai a yanzu ba za mu buɗe ƙofar cewa mai taro mai sisi mai bulo ɗaya mai buhun siminti ɗaya ba tukuna har sai in mun ga mawadata ba su amsa wannan kiran ba wanda ba ma fatan haka idan ba su amsa ba zuwa wani lokaci don karmi asarar waɗannan bayin Allah da kuma asarar wajen to la'alla za mu buɗe dama mai taro mai sisi sai mu je mu gina amma dai ba ma fatan haka don babban abin kunya ne samuwar irin haka ba na son in faɗi waɗansu abubuwa na ƙalubale da suke wajen domin duk abin da na faɗa sama da wannan zai yi kolin attention akwai ƙalubale a wajen mai yawa kuma jihar kano ce ɗaya ne daga cikin local governments na kano state kuma kusa-kusa da gari ba nesa ba amma sakacinmu za ku sha mamaki irin waɗannan abubuwa malam jafar allah ya ji kansa da rama ya taɓa faɗar wannan ƙalubalen ya ce ba wata jiha a arewacin najeriya wacce daga capital ɗinta cikin ƙwaryar birninta za ka yi tafiyar kilomita hamsin baka tadda maguzawa ba babu ita har jihar kano daga ƙwaryar cikin birnin kano daga gidan gwamnan kano ba za ka yi tafiyar kilomita hamsin ba sai ka tarar da wa maguzawa me wannan yake nunawa gazawa da sakaci namu baki ɗaya tun daga kan manya har zuwa mu yara na shugabanni da mabiya na malamai da ɗaliban ilimi kowa ya kwanta kowa ya yi sakaci wanda wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne bayan allah nan suna da haƙƙi a kanmu kuma allah zai tambaye mu kuma in mun ci gaba da zama haka da waɗannan mutane to mu sani kiristoci ba wai daga kudancin najeriya ba daga amerika da ingila da italy da faransa duk suna zuwa suna ribatar su kuma wallahi ba burinsu shine su shiga addinin ba a'a kawai sun auna sun auno me za su yi su haɗa mu faɗa da su shine kawai su sa su a wani addinin da ba namu ba to ko ba daɗe ko ba jima sun san sai mun kwafsa da su bayan abubuwan da suke zuwa su ne musu na hura kunne cewa mun mai da su bayi bautar da su muke yi ba mu ɗauke su mutane ba ga su jinsinmu guda yarenmu guda amma babu wata kyakkyawa alaƙa tsakaninmu da su mun tare a birni komai sai birni ake wasu ba a yi musu in an je ma yankin nasu sai dai a waru wasu ai wasu ba za a yi musu ba to wannan duk zigar an riga an kufula su an ziga su an harzuka su kuma kamar yadda muka sha faɗa yanzu ana ɗauko su ana shigo da su cikinmu samarinmu da suke karatu a makarantun gaba da sakandare za su gani za ka zauna da abokinka shekara kaza kuna karatu yana amsa sunan musulmi yana sa kaya irin na musulmi amma baka taba ganin yayi sallah ba in ta kuke wata ran ka tambaye shi da ce shi fa ba musulmi bane kai yanzu lalacewa ta kai hatta a cikin yan wasan kwaikwayo akwai irin su da yawa maza ba musulmi bane maguzawa ne an kiristantar da su kuma an turo su ne don su kalubalance mu to amma laifin na waye laifinmu ne in bera da sata daddawa da wari in dai har kiristoci daga kudu za su zo don su yi wannan mu me yasa ba mu yi ba in waɗanda ba musulmi ba ba yaran su ɗaya ba ba launin fatar su ɗaya ba daga amerika da ingila da faransa za su zo don su yi wannan don me mu da yaran mu ɗaya baka bukata sai ka koyi wani yare kafin ka je kai musu wa'azi baka bukatar wani abu mai wahala kawai dai ba mu shirya ba ne ba mu tsara mu yi ba kuma ana nan ana nan wata rana za ku sha mamaki ba yanzu muna ganin wasu jihohi an hana musulmi su yi mulki ba to za a zo lokacin da in ba mai wasa ba in dai mun ci gaba da tafiya akan wannan tsarin wallahi wasu jihohin mu sai arna sun zo sun kwace su yanzu ba kana takamar kai dan Kano bane su ma yan Kano ne ba dai magana ce ta siyasa ba kuma siyasar mu wata tsiya ce kuɗi ne da ɗaurin gindi ko ba haka ba haka da sun zo sun an ba su kuɗin an ɗauro musu gindin suka zo za su kwaci mulkin a sauƙi amma hakan nan ba zai fasa yiwuwa ba in ma bai yiwu muna raye ba to wallahi in dai mun ci gaba a haka zai yiwu bayan ba mana abinda kawai zai hana hakan faruwa shine masarautunmu da shugabanninmu da malamanmu da mu ɗaliban ilimi da kowa da kowa hankalinmu ya dawo kan cewa mutanen nan 'yan uwanmu ne ba su da wani yare sai namu irin kayanmu suke sawa in an bi salsalar tsatso za ka samu kakanninmu guda kawai wata ƙaddara Allah ce mu ta kawo mu binni su ta aje su a ƙauye mu muka zo muka shiga musulunci su kuma saƙon musuluncin bai kai gare su ba da wanda suka kawo musuluncin suka tadda mu a binni ko suka tadda iyayenmu suka laƙana musu kalma sun ɗauka su ma za su kai wa 'yan uwansu na ƙauye su kuma sai ba su kai ba to shine kawai aka samu bambanci mu abin ni muna musulmi su kuma a ƙauye ba sa musuluncin to ya kamata mu kuka da kanmu mu koma zuwa ga tunaninmu da hayyacinmu ba dan komai ba ko dan zaman lafiyar mu ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi a tara maka dukkan wata dukiya da za a baka a duniya in kasuwancinka ne a duniya a birni yana ka a tafi azun maguzawa ƙauye da kai to wani sako kake bayarwa na kuɗi wanda zai taimaka wa su kuma waɗanda suke da lokaci don su je su yi in aikin ofis ne ya hana a tafi da kai to wace dama kake bayarwa na waɗanda za su je kuma don su je cikin sukuni kowa da abin da zai iya wani kan ba za ka iya ɗaukar sa ka kai shi wa'azin maguzawa ba saboda in ya tafi to fayil fayil ɗinku na cikin birni wa zai yi signing amma gwamnoninmu da suke samun damammaki me yasa ba za su ci gaba da yi ba yanzu yana daga cikin abubuwan da wannan gwamnati mai tafiya ko kana ganin aibinta da laifuffukanta dole ka yaba mata jagoran gwamnatin yana da gidauniya ta wa'azin maguzawa ko ma da menene a lokacin da waɗansu daga cikin masu gwamnatin tsoro suke ji a danganta su da musulunci ma ballantana har a ce suna da wata cibiya ta wa'azin maguzawa amma ganduje yana da ganduje foundation kuma ana wa'azin maguzawa a ita kuma ana zuwa ana gina masallatai a irin waɗannan wajajen to ina ma dai a ce masu gwamnati na baya sun yi haka wanda za su zo a gaba ma su ɗora a kan haka ina ma a ce sarakunan su ma su ɗauka ɗaiɗaikun malamai za ka samu kowa a masallacinsa ko ƙarƙashin almajiransa yana yi ina ma himmar tafi haka ina ma a ce ga wata gidauniya da kuma 'yan kasuwar kwari suka shirya suka kafa su kuma suke fita wa'azin maguzawa ko suka ɗebi masu zuwa wa'azin maguzawa su kuma suna tara ma daga asusun abin da suke samu na ribar kasuwancinsu ina ma a ce dukkan ɗan kasuwa zai ce duk naira dubu in na samu akwai naira ɗari ta Allah ta asusun maguzawa dan aje a yi musu wa'azi dan aje a gina musu masallaci dan aje a aje musu ya sayyadai waɗanda za su koyar da su addini su rinka koya musu tsarki da alwala da wankan janaba amma 'yan kasuwa ba su yi ba ma'aikatan gwamnati ba su yi ba 'yan siyasa ba su yi ba malamai ba su yi ba kowa bai yi ba to ranar da fitinar za ta taso mana in ba Allah ne ya kiyaye ba kuma sai ta zo ta cinye mu duka Allah ya kiyaye da haka dai muna kira ga dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama to su yi abin da ya kamata su yi abin da ya kamata waɗanda suke yi Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma Allah ya haɓaka dukiyarsu gwamnatin da za ta tafi a wannan jiha mai albarka mu ne mata fatan alkhairi da gwamnatin ƙasa baki ɗaya da za ta tafi mune mata fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ayyuka da suka yi na alkhairi Allah ka karɓa musu kurakurai da suka yi a matsayinsu na 'yan adam Allah ka yafe musu waɗanda za su shigo su kuma Allah ka sa su shigo a sa'a abin da suke gani na kurakuran waɗannan su kuma Allah ka ba su ikon gyarawa su ma Allah ka ba su ikon yin daidai amma mun sani su ma sai sun yi kuskure dan yan adam ne ba fata muke musu su yi musu kuskuren ba amma manzon Allah ne ya gama kowa yace kullu bin adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun duk dan adam mai kuskure ne annabi ne ya faɗi wannan babu wata hamayya siyasa a ciki amma ya ce mana fiyayyun masu kuskure su ne wanda in suka yi kuskuren za su yi me za su tuba to da haka muna fatan alkhairi ga dukkanin wani mai gwamnati mai zuwa da wanda zai tafi idan yau kana ganin jam'iyyar ka ce ta ci da haka bari ka zagi wanda za su tafi to kai ma ka rubuta ka ajiye akwai ranar da jam'iyyar ka za ta tafi a ranar kana fatan a tsine musu a kiyafe musu kurakuransu wannan shine abin da ya kamata ka duba wa kanka wannan ka'ida ce ta rayuwa ba wani dan adam da Allah ya rubuta wa dawama ko kujerar annabta in an hau ana sauka abin nufi ana mutuwa to ballantana kujerar da ita ka'idar ta ma ba sai an mutu ba sauka ake shekara takwas sai shekara hudu da haka mune wa kowane mai mulki fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ka ba su ikon yin abin da yake na daidai domin alkhairi ne ga al'umman mu baki daya duk wani abin da ba na daidai ba ya ubangiji ko sun shigo da niyyar yinsa Allah karka ba su ikon yi ba dan komai ba dan alkhairin rashin yin ya fi zame musu alkhairi Allah ka ba su ikon yin alkhairin da za su ji daɗi su yi murna in an gaya musu sun yi shi ko da bayan ba sa mulki a lokaci guda ina jan kunnen kaina da 'yan uwana talakawa masu murnar ranar rantsuwa da masu kotsewa da masu hawa babura da masu kwance salansa da masu kwabo da motoci ku sani rai kwaya ɗaya kuke da shi kuma wannan mulkin sai da ran za a yi shi kun ga dai kyakkyawan abin darasi akwai wani daga cikin makusantan gwamnan da za a rantsar a jihar kano wanda allah ya masa rasuwa ko na tabbatar ya yi fatan ina ma a yi mulkin nan da shi amma Allah bai kaddar za a yi mulkin ba duk da shi ba wai ganganci yayi wa rayuwarsa ba tunda ba a ce min ko ban ji labarin cewa shi wajen kwabo ne ko wajen wani ganganci da abin hawa ya mutu ba kaddaran mutuwa ce muna fatan Allah ya ji kansa ya gafarta masa hidimar da ya yi wajen kamfen da aka yi alkhairan da ya taimaka wa Allah ya bashi ladan kurakuran da ya yi ko aka yi da shi Allah ya fi masa to kai kuwa karkai wa kanka ka sassabar da za ka je garin kwabo da mota ko ganganci da babur ko ka karye ya zama shi ana rantsar da sabon gwamna kai kana zama gurgu ana rantsar da shi kai ana yanke kafarka ballantana uwa uba a ce ana rantsar da sabon gwamna kai kuma ana rantsar da kai a makabartar kara a cikin kabari kaga kai wa kanka asara ba kai wa kanka adalci ba duk da mutuwa kaddara Allah ce amma mutum yana wa kansa ka sassaba duk mai rai in lokacin mutuwarsa zai yi yayi zai mutu amma Allah yana kama duk wanda ya sababin mutuwar kansa da kansa ubangiji ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kanku Allah yana tausayin ku wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara duk wanda ya wa kansa kasassaba duk da mun kaddara mutuwa amma ya zama shi ya je ya sha guba sannan mutuwar ta zo shi ya je ya ganganci da mota ya fada kwalbata kansa ya fashe sannan mutuwar ta zo to Allah ya ce mu kuma ba za mu kyale shi ba sai mun sa shi autar jahannama sai mun kona shi wa kana zalika ala Allah yasira kuma yin hakan abu ne mai sauki a wajen Allah ba za ka je wa Allah ka ce ai saboda dan takara na wani ne ya ci ina murna shi yasa ne wannan kasassaba ba ba ruwan Allah da wannan ko constitution din Najeriya ba zai maka uzuri da wannan ballantana Allah domin ko constitution ba inda ya ce dan za a rantsar da ɗan takararka kuma kai wa kanka da kanka ka sassaɓa ka kashe kanka ko kuma ka sabauta wa waɗansu kisa ko mutuwa domin waɗansu suna iya sakan mota su je in su ba su mutu ba su taka 'ya'yan mutane to da ka irin wannan balahirar ya kamata dukkanin mai hankali ya zama bai yi ta ba ya kamata dukkanin mai tunani kai ko mahaukaci ne ma bai kamata ya wannan ba domin in dai so kake a yi mulkin ka ji daɗi to ai sai da ran za a yi ka ji daɗin in ba ka da ran in an yi ko an ji daɗin sai dai wasu su ji daɗi ba kai ba to da dai muna kira kamar yadda na ga kiraye kiraye ta ɓangaren hukumomin tsaro kuma na ga kiraye kiraye ta ɓangaren su kansu 'yan siyasa da haka dole ne mu ma mu shiga sahu a yi tare da mu wajen jan hankalin mu da faɗakar da ita zuwa ga dukkanin wani alkhairi da guje kuma dukkanin wani sharri waɗanda za su karɓi mulki su sani haƙƙin mutanen kano ga baki ɗaya da ta a wuyansu kai ne a tunaninka na ɗan siyasa kake ganin ai wane bai zaɓe ni ba ko wane bai yi ni ba da haka yanzu bari in gallaza masa ko in yi ba daidai ba a wajen Allah ba ruwansa da wannan Allah ya bashi dama dan adam ne in ya ga dama ya zaɓi jam'iyyar ka in ya ga dama ya zaɓi jam'iyyar da ba taka ba yo ba dan ana wannan ba ma kai ma aida wasu ba su samu yancin su zaɓi takan ba to amma ka sani daga ranar da ka zama gwamnan Kano da ɗan jam'iyyarka da wanda ba ɗan jam'iyyarka ba duk sunansu 'yan jihar Kano kuma talakawanka ne kuma dukkaninsu sai Allah ya tsare ka wallahi ya maka tambaya a kansu amma akwai ka'ida ga mammiya tabbas wanda ya kasance tare da kai za ka ba shi kulawa ta musamman wanda kuma bai kasance tare da kai ba kar ka zalunce shi wannan shine abin da shehu usman dan fodiyo yawa abdullahi gwandu wasiya ko abdullahi yawa wani daga cikin mutanensu wasiya mutanenka na tare da kai ka kyautata musu waɗanda ba sa tare da kai kakka zalunce su to da haka ake shugabanci amma matuƙar ka ce za ka zalunci wani ko za ka cuci wani don bai yi ni ba to ka sa ɗanban karyewan mulkinka domin Allah ya yi alkawari kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗa Allah yana taimaka gwamnati mai adalci ko da kafiri ne shugaban ƙasarta. amma baya taimakon gwamnati azzalima ko musulmi ne shugabanta mana yau da za a ce ga wani shugaba kafiri amma adali to Allah zai taimake shi zai daɗe yana mulki amma ga wani shugaba musulmi yana sallah amma azzalimi to wallahi sai Allah ya karya shi kuma daman mun san karyewar mulkin siyasa ai shine karewar tenuwa to ka kare da mutunci da martaba wannan adalci ke sawa da haka muna fatan alkhairi ga kowa Allah ka zaunar da jihar Kano lafiya da dukkanin sauran jihohin musulmi a duk inda suke Allah shugabannin musulmi a duk inda suke waɗanda aka zaɓa Allah ka yi riko da hannuwansu Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka ɗora musu na al'ummarsu Allah kar ka ba su ikon su zalunci kowa dan gata gare su a matakin farko domin duk wanda kake jin ma zaka zalunta ko zaka yi masa wata mugunta baka isa ba ka hana shi abin da Allah ya bashi baka kuma isa ba ka bashi abin da Allah bai bashi ba to babu abin da zaka yi wa dan adam sama da wannan kuma duk wanda ya yarda da wannan babu wanda yake tsorata shi babu wanda yake cika masa ido na san wani bai isa ya bani ba in Allah bai bani ba na san wani bai isa ya hana ni ba in Allah ya bani na san wani bai san lokacin da nazo duniya ba kuma bai san lokacin da zan tafi ba ba da izinin sa nazo duniya ba kuma ba da izinin sa zan tafi ba da haka baya gabana kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun yan uwa mu rinka yawa shugabannin mu fatan alkhairi baya daga cikin tsarin musulunci baya daga cikin koyarwar mu yi wa kowane irin shugaba fatan sharri wannan koyarwa ce ta malaman sunna kullum suna faɗa ko suna da ra'ayinka a gwamnati ko ba sa da ra'ayinka su suna da manhaji suna da tsari akan sa suke tafiya wannan shine ka'idar sunna dan ina son ɗan takarawa ne amma ina da tsari da ƙa'ida ta addini na ta fi min ɗan takarata ta fi min jam'iyyata to a ƙa'idar mu ba a zagin shugaba ba a yi wa shugaba mummunan addu'a ɗaya daga cikin magabata yana cewa da Allah zai ce min wane ka yi addu'a kuma ɗaya tak zan amsa maka ya ce to wallahi da shugabana zan yi wa addu'a ba kaina ba dan in shugabana ya gyaru duk al'umma za ta gyaru ni ma zan gyaru amma in kaina kaɗai ne wa addu'a in ni na gyaru shugabanci na bai gyaru ba to al'umma ta bata gyaru ba in ku al'umma ta bata gyaru ba ni ma ina ruwa da aka mu rinka shugabannin mu addu'a Allah ya musu jagoranci ko muna jam'iyya ɗaya da su ko ba ma jam'iyya ɗaya da su ƙasa ɗaya ta haɗa mu kuma dai kujerar gwamna ta mu ce ta kowa da kowa ce ta duk ɗan jiha ce in gwamna yayi daidai dukan mu za mu ji daɗi in yayi ba daidai ba dukan mu za mu sha wahala yi wa kowa fatan alkhairi Allah ka gama mu da alkhairi Allah ka nisanta mu daga shari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah